الرحيم الحمد لله ولي السامعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أجرنا ترى دوت ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina kamar yadda na ga sanarwar sarkin musulmi yau cewa yau ne duban fari cewa a duba watan jumadan ula yau idan ba a gan shi ba ya cika jibu ɗaya ga wata kafin a zo ramadana a fara mutu shi za a ke ta jan hankalin jama'a su rika dubawa to saboda haka yau ashirin da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da bakwai za kuma mu tashi darasi na tamanin da takwas shafi na ɗari biyar da saba'in da tara ko kuma hadisi kai na ɗari biyar da saba'in da tara a babi na goma sha biyar cikin kitabun zaka kitab na sha biyu kenan inda za mu tashi babun tilkan nazil lil amwali wa tabligh alaihim babun da zai magana akan masu hode masu taskance dukiya su koye ta muna hira da wani ɗazu daga cikin manoma yake ce mu a ƙauyen da yake noma da ya tambaye ni yace kwano nawa ne ake fitarwa zakka na ce ɗari uku yace iya kai ɗari uku nake yace to wallahi za ka ga manomi yayi noma ya auna kwano ɗari uku da ɗari biyu da tasa'in da tara sai ce alhamdulillah wai saboda kai ba zai fidda raka ba sai godiya ɗazu muke hira da ni sai ce alhamdulillah wai ba zai fidda raka ba yace kuma banda yace mun kamar buhu nawa nace buhu bakwai da rabi kenan in ne 40 40 ne yace to wallahi sai ana shiga kauyuka wa ai yace da yawa wanda ya san sun yi noman da yawa yace ya kai wannan nisabin kuma ba a fitar ba to saboda haka wato sau da yawa wani karatun idan aka zo yin sa kana ganin kamar wato mutane sun waye da to da yawa wasu a lokacin ya zama musu sabo sabo hata matsalar al'ada a gurin mata za ka ga matsala ce da kullum yin ta ake amma wata a lokacin da wata ba ta zama ta gamsu ta fara jin wato katawa al'ada ta shige ta ta amfani da ita har sai lokacin da ta fara akwai wanda yanzu za a ita bayanin zakka shi baya jin da shi ake sai ran da ya fara noma sai kuma ya rika tunanin wani karatu akai haka wani baya tunanin zakka yanzu sai ran da kudin ya fara zuwa ya ganki ya zo to sai kuma bayan da an yi kitabun zakati da shi kamar aikin hajji an biya da kai an kuma biya amma in zaka tafi sai ga ya fara shirin ya za a baki lokaci na sati daya kuma ya biya fa amma yanzu zai yi practical ne to haka dabi'a dan adam sai sau da yawa shi sa karatu baya tsufa baya taba tsufa lokacin da kake jin ka tsufa da shi a lokacin wani ya zama sabon yankan rage a kansa ko da ya yi gida yanzu yake bukatar da yadda zai aiki da shi ya saboda haka waɗannan masu taskance dukiyar Allah madaukakin sarki ya yi musu alkawarin wata irin azaba da za a yi musu wata biliza alaihim da kuma wato kuntata musu hadisi na ɗari biyar da saba'in da tara ana bi zarre an karɓo daga abi Allah ya kara masa yadda anil ahnaf ibnu qais Anas ibn Qais ibn Muawiya ibn Husayn babban mutum ne gaskiya kamar idan kana duba yaro alamin nubala an ce mutum ne wajen hankali ya kai matuƙa eh al'alamul kabir masani ne malami sannan kuma wajen hankali ya kai matuƙa sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin mutanen da ake buga misali da irin baiwar da Allah da ya mata jimuri haƙuri mutum ne mai haƙuri kwarai da gaske sannan kuma shine yana ɗaya da cikin wato jagororin kabilar Banu Tamim ya musulunta zamanin Annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma yana cikin wato ayari a zamanin Sayyidina Umar sannan sai na ali Allah ya kara masa yadda ya kafa shi a matsayin komanda lokacin da aka samu sabani aka yi rikici tsakanin sayyidina ali da muawiya to yana cikin komandoji da suke bangaren sayyidina ali Allah ya kara masa yadda to saboda haka ya rasu a shekara ta 97 bayan hijira karshe karshen karni na farko kenan ya rasu a daidai wannan lokacin to wannan babun kamar yadda muka kamar yadda muka faɗa wake to sai ce kala jalastu ila mala'in min quraish na zauna zuwa ga wasu mutane a gurin wata tawaga a cikin wata halka a cikin masallaci kenan ya zauna a gurin su faja a rajulun sai wani bawan Allah ya zo waye ne wannan maganar Ahmad ibn Qais yace ya zauna cikin wata tawaga a cikin mutane yace kawai sai wani mutum ya zo khashinu sha'ari mai dan tukurkudaddan gaji haka shine khashinu sha'ari an gane ko gashin sa a dan dudunkule wasiyari da kayan makan su wal hay'a da yanayin sa an ka ganshi zaka kamar yayi doguwar tafiya dan ya dan yi kura hay'arsa wato ba ta nuna a kusa yake saboda haka hatta zama alaihi har sai da ya zo tsaya a kan a cikin masallacin fa sallama sai yi musu sallama tun makala sannan sai ya ce bashirin kani zina bi rabzin yuhma alaihi fi nari jahannam ku yi wa masu taskance dukiya masu dukiyar da take wato kuɗi da suke koyewa idan shekara ta yi ba ta ba da zakka ko kuma masu kayan noman da suke koyewa ko su siyar ba tare da sun ba da zakka ba ko duk abin da za a fitar mar da zakka waɗanda ba sa bayarwa ku yi musu albishir da wani dutse wanda yake tafashashe wanda ya yi jajawur wanda za a rika yi musu wato lalas da shi na wutar jahannama za a rika ƙona musu a jikin ku yi musu albishir cewa Allah zai rika sa a tsawon wannan dutsen ana manna musu a jiki thumma yudaw ala halamati sadi hadid sannan sai a rika samun wannan dutsen a rika dorawa akan akan akan wato naman nonon jikin mutum a jiki za a rika ɗaɗana masa ji a ta ya kharuja min nazbi katifi a sai ya rika fitowa za a tashi daga kan nononsa a danna shi sai ya fito ta saman wannan kajin na kafaɗansa abin da za a yi masa kenan sai ya fito ta saman wannan kajin na kafaɗansa sai ya fito ta saman kashin kafaɗa ta sannan nonon sa za a jira wannan karfan na wuta sai a fito da shi ta jikin wannan kashin haka za a rika zuro shi to shine yake cewa um ata ya kuruja min wa yudaw ala nukbi katifihi kana a rika zira shi kanan din wannan jikin wannan cewa suka yi wato kashin da yake na sama a jikin kafaɗa shi ake magana to sai kuma a kuma jira shi ta saman kashin sai ya kuma fitowa ta nonarsa sai ya ce ya ta zalzalu ana kuma jijjiga shi haka za a rika jijjiga shi ba wai tsira shi za ka kama allura ba haka za a rika jijjiga shi wajen turawar yadda zai rika taba ko ina kenan thumma walla sannan sai ya juya ya bada baya fajalata ila sariyatin sai koma cikin amudi amudin cikin masallaci sai dai kawai ya zauna yace wa tabi'atu wa jalastu ilayhi nabi shi na zauna a kusa da shi wa ana la adri man huwa yace amma da haka ba wannan magana ban san waye ba amma da nabi wannan wannan magana ya koma cikin amudin masallaci ya zauna ni wa sai nabi shi gurin na zauna fa qultu lahu sai nace da shi la ural qauma illa qad karihu allazi qulta sai ce dashi wayannan mutanen ba ina tsammanin wannan magana da kai ba su ji dadin ta ba kamar kai ne yanzu a masallaci muna yanzu zaune kawai wani ya shigo ya zo ya wasu bayanai sai wani ya bibi ya gaya masa cewa maganganun nan da kai fa wasu ba su ji dadin su ba gaskiya wato ne musu tsauri akwai nauyi a magana to to sai yace ba ina jin mutane wasu ji daɗin maganar nan da kai ba qala sai yace innahum la ya'qiluna shay'an sai yace ai wasu san komai bane inda shi wanda ya bayani yace wasu san komai bane ba abin da suka sani qala li khalili sai yace to baran gaya ba badadi na ne ya gaya mun wato magana da ya mutu kenan badadi na ne ya gaya mun qala yace qultu man khaliluka shi mai tambayar Ahmad ibn Qais kenan in kun lura wani ne yazo wanda za mu ji sunan sa yanzu yace saboda haka sai yace da shi waye wannan badadin naka qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi alaihi salatu wasalam shine badadi na wanda idan aka ce badadi wanda yake ba wai abokantaka kawai ba wanda zaka iya gaya wa sirrinka kuma ko an bata ba zai gaya wani ba yace annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya abazar ya kai abuzar atufsir uhudan kana kallon uhudu wato dutsen uhudu kana ganin sa qala sai yace fa nazartu inji Abu Dharr al-Ghifari yace fa nazartu ila shamsi yace sai na dubi rana ma bakiya min nahari na abin da ya ragowa na yini kaga idan ka kalli dutse idan ka kalli dutse musamman a yanda yake rana ta zo faduwa sai ka kamar akan ta yake akan dutsen yake ko ruwa yace sai ya kalli kawai shi ya dauka maganar rana ake wa sai ga ragowar da ya rage kaɗan ta faɗi yace sai na kalli rana wa ana ara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi hajati lahu yace ni kuma a gani na na dauka annabi alaihi salatu wasallam zai aike ni ne dan je in masa wata bukata ta ta inda ya sa na kalli wani guri na kalla yace na dauka aike na zai qultu na'am sai na ce ya rasulullahi kwarai kwa na gani qala sai ce ma uhibbu annali mitla uhudin zahaban yace ba zan so a ce ina da dukiya kwatan kwatin dutsen uhudin zinari ba yace unfiquhu kullahu illa thalathata dinar yace gaba ɗaya in raba wa mutane a ce dinari guda uku ya ragowa a wajena ba zan so haka wanda annabi alaihi salatu wasalam yace kaga wannan dutsen uhudin kaga ba magana rana ake masa ba shi ya dauka rana ake masa magana za a aike shi sai yace sai annabi yace masa kaga dutsen nan na Udu ba zan so a ce ina da kwatan kwatin sa na zinare ba gaba ɗaya raba mutane kuma guda uku ya ragowa sai yace wa inna haula ila yaqilun sai Abu Dharr ya biyo yace amma kaga wa'antan wanda ba su ji dadin magana ba yace amma ban san haka ba domin tabi'ai ne shi kuma sahabi ne yace ban san haka ba sai yace la yaqiluna ba su san haka ba ba su hankalta haka ba inna ma yajma'una ad-dunya ka gansu nan ba abin da suke sai tara duniya iza Abu Dhar wato shi har ya gama rayuwarsa a cikin Madina baya jin dadin zama da mutane saboda shi zai ga kawai mutane suna tara kuɗi kawai ne za ka yi da kuɗi ka tara inda yanzu Abu Dhar zai zo ai zai faɗi ya mutu domin zai ji an ce an kamo wani an kara tuhumarsa da biliyan 80 biliyan ba ba miliyan ba biliyan tamanin me za ka yi da don Allah. Isa maganar da wata fari da wani suke ta ya kamata a duba kwakwalen wallahi gaskiya ne. Saboda akwai dukiyar da kai kanka ka san wallahi halaka ce a gurin ka. Me za ka yi da ita? Biliyan tamanin miliyan dubu so dubu kuma ka shekara saba'in? Tsakani da Allah ba, me za ka yi da ita? To Abu Zanar Gifari sai zamto yana da wannan wato tunanin cewa yake wa inna haula ila yaqiluna inna ma yajma'una dunya ba shi da wani aiki sai tara duniya yace la wallahi bari wannan magana na rantsi da Allah la as'aluhum dunyan ba zan taba tambaye su duniya ba wala attafihim an dini yace kuma na rantsi da Allah bari taba musu fatawa akan addini ba saboda ba shi zama a tambaye su addini wanda yake tara duniya ne zaka tambaye shi da yake hatta alqallaha har sai na hadu da Allah shine na gaya muku karshe zai tattara kayan da ya koma rawata kan wani daji ne a cikin Madina ya koma anan ya mutu saboda ba zai iya rayuwa cikin mutane suna ta flamboyant life da bature yake faɗa rayuwa ta holewa kawai sai ya koma kun ga fa wannan waɗanda ake magana yanzu nan wani ma bai sa uku ba waɗanda Abu Zar ya kalla yake wannan maganar Allah wani rigarsa uku amma yana ganin tunda sun tara dukiya ana tara ta ana fito da ita yana gani sai yake ganin kawai tare da wannan zaman duniya suka zo yi Allah ya kiyaye yanzu sa kun ga kamar yadda na gaya muku duk yawancin sahabbai ma ba su daidaita ba duk da a lokacin da yake wannan magana akwai sahabban ba amma tabi'ai sun yawa ba su daidaita ba sai daga ciki ko sai na Muawiya ne ko Usman ne ce kaga gaskiya wannan fatoyin naka sun yi dauri yace ba kai kadai ka zauna da Annabi ba mu ma mun zauna ne kuma kaga da da ba za a bar dukiya ta kwana ba ai ba za a gudda zakka ba ka'ida ce domin an ce sai ta shekara to shi za fahimta a addini tun a cikin zabai haka take sai dai kawai an zo an bambance a gane cewa wace tafi kwari shi za musannaf aikin kenan kana karanta musannaf ko na abdurrazak ko na ibnu abi shayba gaba ɗaya maganganun aqwalus sahaba wa tabi'in shine musannaf na abdurrazak ko na ibnu abi shayba duk wanda ka dauka za ga maganganu ne duk fata wanda ka je kanta in ka dauko za ga rakima wani ya ce kaza wani kuma ya saba masa wani ya ce kaza wani haka duka wannan mujalladatin da za ka gani to kaga idan ka kalli wannan za ka gane cewa wato um, lallai dangane da abin da ya shafi wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai hannu kala kala ne dangane da abin da ya shafi bayarwa da karba ko abin da ya shafi sadaka shine malamai suka ce hannu na farko shine wanda yake al-munfiqatu wa hiya al-uliya wanda yake bayarwa hannu kala biyar ne gaba daya na farko shine mai bayarwa da annabi yake al-yadu al-uliya khairun min al-yadu as-sufla wa ba'di man ta'ud sannan na biyu shine wal muta'affifatu 'an al-akhdh to wanda yake kamewa dangane da karba na biyu kenan sannan na uku wal akhiratu bi ghairi su'al da hannun da zai karba an bashi ba tare da yaro ka ba shine hannu na uku hannu na hudu kuma wasa'ila da mai roƙo na hudu kenan na biyar kuma wal mani'a da mai hanawa to a wayannan biyar din akan wanne wannan hadisin ya magana na mai hanawa shine amsa المانعة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم تيتي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض إن كان كون آية ذاك هي تقوى حديث من كيف يعني أكيد domin ya goyi in ka koma kitabu tafsir a wasu littattafan za ga ana kawo shi a kai saboda haka wannan hadisi yana magana akan hannun da yake hanawa Allah ya bashi amma ya hana to wannan shine abin da hadisin ne yake nuna sannan kuma hadisin a dunkule ya bayani ne akan ukubar mai hana zakka ukubar ta na takwas hadisi na 580 babul hati ala nafaqa babin da yake magana akan kwadaitarwa don gani da ciyarwa wa tawshiril munfiqi bil halifi da kuma wato bil khalaf sai afwan akwai digo akai da kuma yin albishir ga wanda yake ciyarwa ko yake bada dukiyarsa da cewa Allah zai mai bara Allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin to albishir ake wa wanda yake bayarwa cewa Allah zai maye bar wannan shine sunnar Allah za ku ga duk wanda yake bayarwa duk wanda yake bayarwa to Allah madaukakin sarki baya hana shi domin hikimar shine idan Allah madaukakin sarki yana sa kana bayarwa to dalilin ka wani zai ci abinci ba za a hana ka ba kuma ba za a hana ka ba ana bi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace anfik unfik alaika annabi yace ka tiyar kai dawailiya dan muka ce al infaq mun yi wannan bayanin a baya ba dole sai abinci ba dawailiya duk abin da za a iya dauke wa wani wata matsala yanzu kira infaq duk abin da za a iya kawarwa da wani wata damuwa shine infaq ba dole sai abinci ba to sai yace anfik unfik alaika ka tiyar sai in tiyar da kai ka ji sharadin ba idan ka ciyar Allah zai ciyar da kai in baka ciyar ba fa ba zai ciyar da kai ba gidi in kana wa ma anfaqtum bi min shay'in kai fa huwa yuqliqu shine ka'ida wa qala sai yace yadullahi mal'a wane mutum hannun Allah a cike yake ballanta haka ce babu a cike yake sai yace um la tajiduha nafaqa siyarwa da bayarwa baya tauye ai la yanqusu hakiya siyarwa da bayarwa baya tauye wannan abin da yake a cikin hannun Allah madaukakin sarki sahaul layli wan nahar wane mutum me bayarwa dare da yini shine imamu shafi'i yace Allah yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yas'alu yaqdabu Allah yana fushi in ka daina roƙonsa amma dan adam lokacin da kake roƙonsa zai ku bata sai ku bata tsakanin ɗa da uba ana bata in kullun za ka roƙa wallan jara mata da miji wani lokacin za ka yana fushi haka kawai wallahi kawai tambaye sa za a yi kuɗin a kyana ko kaza ba wai kuma yana da shi shi za a ga wasu sun fito su bada na wata ka ɗan kwana biyun nan ko sati ba a tambaye ka ba ka fi samun jin daɗi amma wallahi tambaya kai koda satin da na ba wasu mata nace musu nace kin ga ƙasa ko ƙasa dai ba ta kowa ba ce nace idan da kullum zaki zo a rika ɗiban ƙasa haka a danko a baki wata ran idan kika zo ni nake baki zan ce ke ba za ki iya ɗiba ba haka ne ke ba za ki ɗugun naki ɗiba ba kaga dai ƙasa ce kawai ba ta gaba ba kawai ɗebowa za ka yi ka bayar amma wallahi wata ran sai ka ƙosa ke ba za ki iya ɗiba ba to amma Allah madaukakin sarki shi kadai ne in ka daina roƙon zai kubata shi roƙonsa ba ibadar wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayati sayadkhuluna jahannama dakhiri rashin roƙon Allah ma wuta zai kai mutum shi Allah zo yake kullun ka zama mai yi masa magiya kana roƙonsa kowane irin lokaci har ya gaya ma lokacin da ya fi kyautar shine tsakiyar dare to saboda haka amma dan adam biyar da kuke da shi wata ran zai kosa shi sa ba abin da yafi daɗi idan mutum yana kaunar ka da ka roƙe shi gware ma kyauta yawa ya dan bushi iska ya baka kawai ya fi daɗi amma Allah ko da zai in kana tambayar sa to wata ran shi dan zai gaya mar wani abu sai ce maka za ai ai kaza amma idan ya bushi iska da kansa ya ga ya kamata ya kaza to kai kanka sai ka samun confidence cewa lallai yayi to wannan shine to shine yake gaya mana anan cewa um tahaul layl wan nahar wa qala zayti ara'aytum ma anfaqa منذ khalaqa as-samawati wal arda ara'aytum kin ba ku gani ko ba ni labarin abinda Allah madaukakin sarki ya tiyar ko yayi yau mutane tsawainiya da shi tun lokacin da ya halitti sammai da ƙarfi wa zai iya gaya ma iya kyautar da Allah ya yi fa innahu lam yajid ma fi yadi sai ce to ka sani cewa duk wannan abubuwan da ya bayar wanda ba wanda zai iya faɗa sai ce to ba abin da ya tawaya a cikin abin da yake hannun Allah wanda yake bayarwa ɗin ba rabo bane yanzu da za a fara na baya ya ce ba a zo kansa ba ba a ba mu ya rika ɗaga hannu na ko ɗabi'ar mutum ɗan adam shine yanzu da za a zuwa irga ma'anar a bada wani abu a ce kowa za a bayar a irga to wani sai ya tura wani wallahi wajen ka kaga dai kowa da nasa fa amma za a yi kokawa sai an yi ɗabi'ar ɗan adam ce za ka ga musamman ɗan adam ɗin ba irin namu na wanda muka fi sani yawwa dan za ga mutum mutum ya zo ana raba sabil a a Saudiya ya ɗebo kwali guda kuma ba abin da zai bi shi kwali guda idan ka ba fa gidan ba garin ku bane da za ka koyi idan ka je ka ajiye wallahi a bola za a zuba amma kwali guda za ga kowa kallon mutane ke sai ta kallon iko Allah ka gode dan Najeriya ne radiyallahu anhu da suke gani shine kowa yana karɓa ɗaya amma wallahi zai ɗebo kwali ku rasa ne da shi kuma idan ya zo ya ajiye haka dai zai bai shi kaza kake zo to shi kenan in dai kaza ce zai taima karo wanda bai je ba kwali guda kuma ai duk wanda yake bukata irin wanne yanayin zai je karba kuma mafi yawanci wanda kaga ya ki zuwa to bai gabu da abun bane yana so ya ci wani abin daban maybe ya je makaro amma kwali guda wajen guda 20 da wani abu ba za ka gani ko me za ka yi da shi zuwa yi a ɗakin ku ko 20 ne to kawai haɗa mace yawwa shine kawai amsa wallahi haɗa mace to shi ne abin da yake faɗa yace to kaga wannan duk abin da Allah yake bayarwa bai tauye komai na hannun Allah ba wa kana arshuhu ala al-ma'i al-arshin Allah tana kan ruwa da Allah yake wato wasi'a kursiyyu musammatta ala al-arsh to wa kana arshuhu ala al-ma wa bi yadihi al-mizan a hannun Allah madaukakin sarki akwai wato ma'auni yakhsidu yana don kofar da wasu sannan kuma wa yarfa'u yana daga wasu shine magana da neran nan oke wasu mata muna karatu da su na ga mu sai daga cikin ayyukan tauraro nace ba wani tauraro da za a ce ma in ya fito a ce wai arziki kawai ake in ya fito ko a ce talauci zalla da wasu suke bugawa mutane ga abin da annabi ya faɗa a ko da yaushe Allah madaukakin sarki yana ɗago wasu yana don kofar da wasu wata rana ne aka ware ba aka ce ranar al'arziki kai Allah yake rabawa ko a ce ranar talauta hutu kawai ake shi ka yake idan waka ake waqi'a ai ko sai mai aya gaba laysa alwaqa'atiha kadiba sai ce khafidatu rafi'a khafidatu rafi'a kaga can ma sai aka kwatanta da cewa ranar alkiyama rana ce da za a dago su sannan wasu a don kofar da su domin a ranar wasu da aka raina ranar Allah zai daga su ya nuna mutanen kwarai ne na kirki domin za a ba su za a kai su VIP can za a tura wanda a nan duniya ba ma a kula su Allahumma amin to shine yake cewa to Allah yana dagawa al-hafizu rafi'a kenan Allah ne don kofarwa kuma mai dagawa to sai yace um to wannan shine wannan hadisin ka game da muka bada misali da wannan ayar to haka yake duk abin da kuka tiyar a gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai ya mai muku bi kiza ya tabbata wato daga Abu Kabshat al-Almari yake cewa ya ji Annabi alaihi salatu wasalam yana cewa mutum uku ina rantsuwa akan kuma ina ba ku labari akan ku kiyaye su ko kuma abubuwa guda uku sai annabi alaihi salatu wasallam yace ma naqasa malu abdin min sadaqatin yace ba yadda za a yi ba wanda yake ba da sadaka ko yake ba da kyauta ko yake ciyarwa ko yake wasu ɗawainiya Allah maɗaukakin sarki ya tauye masa dukiyarsa sannan sai yake wala zulima abdun mazlima fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza babu wani da za a zalunta akan wani abu ya yi haƙuri a kan wannan abin face sai Allah ya ƙara masa girma da ɗaukaka sannan kuma abu na uku annabi alaihi salatu wasalam ya ce wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqri ba wanda zai bude kofar roƙo ya ta roƙon mutane face sai Allah ya bude mar kofofin talauci eh inda ya bude kofar roƙo za ku ga shekara goma sha biyu da kasanci roƙo yake kuma har yanzu a haka ba zai taba ba zai taba koshi wani maganar annabi alaihi salatu wasallam ce in dai ka bude kanka kofar roko shi za Allah ma ya fito ka ba wanda bai roka ba ya fi lada la yasaluna nasa ilhaqan kwata kwata idan zaka ne dubi irin wayannan ka ba su to Allah ya fi maraba da kai saboda haka wannan hadisin kima abinda wato yake nuna mana kenan kaga za mu koyi abubuwa guda uku ko hudu na farko yana nuna mana cewa bayarwa ba ta tawaye dukiya yawwa sannan kuma zakka tana tsarkake ɗabi'u daga rowa da ƙwauro sannan wannan kuma hadisin ya nuna mana cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara kowace halitta abin da za ta samu tun kafin a halitti al'arki da shekara dubu hamsin kowace halitta eh kuma sannan ya nuna mana cewa al'arshin ubangiji tana kan ruwa sannan hadisa a ƙarshe na tabbatar mana da sifar Allah lasna nushabbihu rabbina bi sifatina innal mushabbiha abidal buhtani yawa an ruha kama ja kamar da Imam Malik ya faɗa abinda Allah ya dangana wa kansa na sifa ka faɗa kai tunanin komai akai kai da kawai yana da shi ba ruwanka kamar da bawo ke cewa rai a hannun Allah ai ba bai wani tunani ne daban in ba wanda ke dan yi ba wato wani fitsari a tsaye ba a kansa in dai ba wanda shi ne ya fitsari a kansa ba ko shakka ba ba wanda zai wani tunanin wani abu to a raina hannun Allah to irin wannan ne ai mun baro bi rai a hannun Allah to sannan kuma kaga akwai hadisi daga mutarrif yake cewa wata rana ya je gurin annabi alaihi salatu wasallam yana karanta alhakumu takasur kaga abin da take nuna ai shine wato kara dukiya ya halakar da hatta zurtumul maqaid mutum bai ankara ba har sai da wato ziyarci kabar sai Allah ya ce kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin alhakumu takasur wa'azi ne ne kyau a cikin ta to shine yake cewa ya kula ibn adam mali mali dan adam zai rika cewa dukiya ta dukiya ta sai ce wa halaka ibn adam min malika illa ma akalta fa afnai yace shin kana da wata dukiya ne kai dan adam daga dukiyar ka in ba abin da ka ci bai kare aula zista fa ablaita ko kuma ka sanya a jikinka har ya zo ya rufe ya zama mi ya zama tsumba aw ta saddaqta fa amzaita ko kuma ka bada sadaka ya shude ya zanto zaka kwashe shi ranar alkiyama baka da wani abu wayancan kaga wanda ka sa a jikin ka zai zo ya rube ko ka dauka ka bayar in ba baka bayar ba dai sai ya lalace ko wanda ka cika tafi shadda ka zuwa ko wanda ka bayar Allah madaukakin sarki ya sa zai dore to shine annabi ya tuna wato ya tuna muku wannan sannan kuma akwai wani hadisin daban na Sa'ad ibn Abi Waqqas da annabi yake cewa ba wani abu da za ka yi tsawaiya da shi ta hanyar ɗaukaka addinin Allah ka yi idan Allah illa ujirta alaiha hatta ma ta da alfi simra'atuka in dai dan Allah kai ba sai Allah ya baka lada har abin da ka sanya a bakin matarka shine muke yawan faɗa cewa karka je ce bane kai tabbita in an kai ma kaza kaza kaza karka yi wannan saboda haka wannan yana da matukar mahimmanci shi ma kwarai da gaske to hadisi na gaba da zamu biya shine babu ibtida'i bin nafaqati bin nafs babun da yake magana akan farawa da yin dawaiya ko ciyarwa mutum ya fara bawa cikin sa ka fara bawa kanka thumma ahlahu sannan iyalanka thumma alqaraba sannan ƴan uwanka na jini su ma kuma al'adina fal'adina a ‘yan uwanka akwai wanda ya fi ƙarfin haƙƙi sannan ne bunsa sannan ne bunsa sannan ne bunsa shi ne abin da yake magana a kai an jabir radiyallahu anhu kala balagan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam ya samu labarin cewa anna rajulan min ashabihi a'taqa gulaman wani daga cikin sahabbansa ya yanta wani bawa an dubur shine wato bawan da yake a dubur shine bawan da zaka ce na yanta ka amma bayan na mutu wannan makaruni ne saboda bawan zai dawo ya ci addu'a Allah ya saka mutu da wuri ai ibnu hajar din ku za ku iya tuna wanda su bayin ne ma suka kashe ubangidan ko saboda yake mutuwa sai na umar ya sa aka kamo saboda ya ce na yanta ku amma bayan na mutu kuma ya zama tsoho mai ran karfi bai mutu ba sai suka danne shi kawai aje da mu an fahimta da kyau ko ko na yi galabi yawa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a a lura to shi da Allah kace baka ruhi gwara ka yanta shi kawai da ranka za ka iya kace ji kana yanta ka amma an duburin din nan bayan an mutu akwai matsala dama akwai wato bawa mudabbar sannan akwai mukatab sai ne ne da ko su ne mukatab shine wanda aka yi wa rubutu a ce to ka fanki kanka da naira dubu ɗaya ka je duk abin da ka samu zan ka karɓa ina ajiyewa a matsayin fansarka shi wannan kaga da sauki wani aiki za ka tashi watakila dan riba ka biyo shi kana so yanzu dubu goma ka biyo shi kana so yanzu samun ma dubu hamsin ta yanta ba ne biyu a musulunci ya halatta abbaji ake yi akan wannan a littattafan fikihu saboda haka ba shi da matsala amma mudabbar shi ma akwai shi amma sai dai yana da matsala domin zai rika addu'a mai sauki kenan ya daga hannu yana Allah ya kawo mutuwa ka da gaggawa to shine mudabbar ko kuma wanda za a yanta kai tsaye kawai shi ba tare da an ba shi karaɗi ba kamar da ibnu umar yake yi kawai zai ga bawa ya ga ya burge shi ko ya iya sallah sai zai je kamar yanta na'am to shine yake cewa sun ba arsala lam yakul lahu malun ghayruhu ba shi da wata dukiyar banda wannan ita kadai ya mallaka fa ba'ahu wato bi kama bi kamani mi'ati dirham sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce shi da dirhami 800 thumma arsala bi kamanihi ilayhi sannan annabi ya turawa bawan Allah da kudin yake ji mutum da yana cikin matsala fa iya kudin sa kenan iya abin da ya mallaka kenan kuma ya sa shi a wannan dubu sai cewa in na mutu yana yana halin kakani kai da annabi alaihi salatu wasallam ya samu labari sai yace a je a kira bawa da aka kira shi ya tambayi sahabbai a dogon hadisi kenan wa zai sai wannan wani sahabi ya siya dirami ɗari takwas da ya siya shi kawai sai yace a aika masa da kudin aka aika masa ya amfani shi kenan sai ka babu sai ka bamu ka babu kace ka turo da masallaci kyautar fili a sa shi a matsayin wakafi da muka bincika sai muka gano cewa ana bin ka bashi dubu ɗari biyu ga shi nan za a kai ka kotu kuma baka da wani abu baka da komai sai kawai a ce to mu tattauna mu dai aka ba to mu ciyar mu ce da shi a bashi kudin a ce settling matsalolinsa ba shi kenan ba ya halatta ya halatta domin ya fita daga wannan matsalar domin wannan wato kuma yana da yaya ma za su iya karasa ce ba yadda ba don ba shi da komai amma yana da yana da wata dukiyar so yake wa kansa waqafi to sai ko hubuti bane in mai to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya duba yanayin sa yaga yana cikin matsala amma yana san alkhairi kuma domin soyayya ce ta alkhairi ta sai haka ba wai dai wa ƴaƴa mugunta ba kamar yadda mai muktasar ya faɗa wasu suna yi in sun zo mutuwa dan kada ƴaƴan su mori kuɗi sai su haɗiye dinar da azurfa su haɗiye shi eh yake to in ya mutu ku yanka cikin ai tiyata a sai a tatse hanjin a raba musu gado bare kuwa bare da gaske haka mai muktasar yake yace idan aka gano wannan muguntar yayi to sai an tatse hanjin ba shi kenan ba tunda dai ba zai narke ba ai ba ungulu ba ya sunan sa ba juna bane kai da za a ce ya narke Allah ya kiyaye to kaga anan dai ana ta jan hankalin mu akan kula da abin da ya shafi dukiya da gina lahira kayi kokari bawon Allah ka gina lahira jiya muna hira da wani aran ma yace ya rantse da Allah akwai wanda ya sani wata mutuwa da aka yi da aka yi mutuwar a cikin makabarta ubansu ne mutu a makabartar ana fitowa hanya yace dan yake rancen miliyan uku ranci idan la wani abokin da yake ba na ran miliyan uku yace to bari mu fita sai ma jura ba shi saboda ya san baban shi ya mutu kuma ya san da ya bari ba wani da yace zan jura ba a cikin makabarta ba an fito ana so da yake ai abu ne wanda yake wannan ya babu gari kawai ba wani abu tunda yanzu ga an yi mutuwa an kawo tsire mai tumatir mai zafi shi wannan wannan dan da aka yi mutuwa da shi yana cewa ba ku sa mun tumatir da albasa ba wai har wani yana magana yana mita wai an siyo lemo ya dala amir dan fa da aka yi mutuwa a ranar wai ba ta ni wallahi tallahi wai ba san yi a koma a kamar mai gani to wanda ya zo yanzu a hanya ya zo wucewa idan ya ci wannan namun ba dole sai Allah ya maimaita mana ba wallahi dole ya faɗa urbu sa'a ai wannan kiyamar wannan kiyamar da ake ta magana akan ta in kana so ka zauna lafiya ka gina lahirar ka bawan Allah yawwa da kanka yi kokarin ginawa da kanka idan ƴaƴanka sun ma sun su suka biyo amma dai kai da kanka fara Isa Abdullahi da Abbas ya kawo hadisi annabi da yake cewa wato a anan hadisin anan yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce tabaul mayyitu salata ko mayyita salata wato abubuwa uku ne suke bin mamaci sai ce fa yarji'u tunani wa yabqa ma'ahu wahid biyu su dawo ɗaya daga ciki kuma ya wanzu da shi ya zauna sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce tabahu ahluhu wa maluhu wa amadu da iyalai da dukiya da 'ya'ya su suke bin mutum shine iyali kenan ko iyalansa da dukiyarsa da aikinsa kai su suke bin mutum sai yake fa yarji'u ahluhu wa maluhu da iyalai da dukiyarsa motar da aka kai shi da barbushin da aka lullube shi da komai da aka tafi da shi duka za su dawo wa yabqa wahidun aikin sa kadai zai zauna wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura to saboda haka kaga wannan wa alaikum salam mm na'am a wane mutum wane mutum wai yana jinya kuma ana bin sa yana da kadarar da za ana bin sa baki amma yana da kadarar da za ta iya biya wai idan ya zanto an sai da wannan abin ya gama biyan bakin gaba eh bai da komai ƴaƴa suna da tacewa ba ta su da tacewa ai daidai ma yayi saboda kar ya je abin ya zama man matsala a kwance kabari shine daidai ma ai min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai saboda haka shine daidai na'am bara mu ji yadda sabbai suke kuma dangane da abin da ya shafi wato ciyarwa babu fadilin nafaqati was sadaqa 'ala al-aqrabi babin da yake magana akan falalar tawainiya ko ciyarwa da yin sadaka ga ƴan uwa na jini wazauji da miji wal auladi miji ko mata wal auladi da 'ya'ya, wal walidaini da iyaye kaga ai iyaye suna kan dolanka shi za ka ce duk wanda ya zama ma dole baya cikin waɗanda za ka ba zakka in dai dole ne ka ce da shi to baya cikin ko ya zama yana cikin fakire da miskinai sai dai ka kyautata masa shi za ka ji ladan da za ka samu in kai masa kamar yadda za mu biya yanzu amma wanda ba dolen ka bai shine in suka faɗo a nan za a mutu to shine yake walau kanu mushrikina dawainiyar kuma da kulawa da su ko da mushrikai ne mahaifinka ba musulmi bane ko mahaifiya ba musulma ba ce kuma suna da bukata to za a yi musu ana anas radiyallahu anhu qala kana abu talha akthar al ansari bil madinati malan abu talha ya kasance anas dan malik yace abu talha ya kasance wato ya fi mutanen madina yawan dukiya min nakhli amma ta bangaren dabino domin dabino kowa yana yi sau ɗaya a shekara nasa sau biyu yake kaga ko wannan ai dukiya ce domin za ka fitar ka kuma siyarwa duk wata shida za ka taibi da biyu misali wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha amma a cikin gonakinsa gaba ɗaya da yake da su ba wanda ya buzo irin wata gona da ake kira bayruha ko biruha ko bayruha kamar yadda ya zo a luga in ka karanta riyadu salihin za ga ya kama dubbiyin wa kanat mustaqbilatal masjidi wannan gonar bayruha tana dab da masallaci idan ka je yanzu kana bincike a masallacin Madina in ka tambayi malami a cikin Madina ko wanda yake san tarihi tunda akwai wanda zaka ana musu tambayoyi ɗaliban ilimi kace ina bai ruha take za a nuna ma location din gurin yanzu ba ta nan an gane ko eh za a nuna ma wato location din gurin cewa da a guri kaza take yanzu ta shigo guri kaza ta shige cikin masallacin Annabi alaihi salatu wasallam saboda haka yana da wannan gonar wa kanat mustaqbilat almasjid tana daura da masallaci wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma in fihi fiha tayyib kullun da yamma aka ce annabi alaihi salatu wasallam yana shiga wannan gonar ita bai ruha ya sha ruwan cikin ta saboda ruwan cikin ta dadi ne dai ruwan dadi ne eh mimma in fiha tayyib tana da wani ruwa a cikin ta mai dadi qala anas sai anas yace falamma unzilat hadhihi al-aya yayin da aka saukar da wannan ayar lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun duk wani aikin alkhairi shine albiru shi za ta aka dakura ba laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس duk wa'in abubuwan fa duk biyar ne duka da aka kawo da wanda ba ba a kawo ba dukkan shi ne biyar to sai Allah ya ce ba za ka taɓa samun biyar ba ya zama ka samu nagarta hatta tun fi komin ma ta shibbo har sai ka ba da abin da kuke kake so ba a so lokacin da za a ba almajiri abinci ya zama to lalata shi aka ya zama to da kyansa shi aka yi aka rage kar a bace jike sai a ba almajiri misali amma wanda za ga ya jike din nan kuma ba za ku ci ba walakin bi aqibihi ko yawa kuma ba za ku karba ba a tashi ne zo fihi sai kuna bata rai in aka ba mutum wani wani ba sai dura a gare shi hira yana shi akai da za a ba shi wannan abu to kar kai kyauta da irin wannan abu so ake lokacin da kake son riga kana son rigar sai ka ba wani kai ma Allah ya baka wata to ka fi samun lada amma da ba lokacin da kaji ka gaji da abu ba kana so duk abin da zaka bayar zan so kana kaunarsa da kyansa wanda in wani ya sa shi ranar fitar sallah zai da ita kai ku ka dade kana sawa to irin wannan kyautar Allah yake so to sai yake cewa Allah ya faɗi wannan tsama Abu Dalha ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Dalha na jin ayan nan ta sauka sai ya miƙe sai tafi gurin Annabi alaihi salatu wasallam فقال يا رسول الله سيتي يا معيكم الله إن الله تبارك وتعالى يقول لله الله مدوكacin sarki yana cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun nagarta ba har sai kun ciyar da abin da kuke so sai kun yi dawainiya da abin da kuke so kaga yake dan yana sai ne ma fatawa a shedanu ya aidu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsha naira 100 ce kana daukan goma kai mata jibi duk za ta lalace kace sai an bayar to shine Abu Dalha na jin wannan wa inna habba amwali ilayya bayruha yace mafi ya tsaya yayin tunani yace mafi ya soyuwar dukiya a guri na ita ce gonar bayruha wa innaha sadaqatul lillah yace ita kuwa wannan gonar da tunda ita na fi kauna to na ba da ita sadaka ga Allah madaukakin sarki arju dirha wa zukhraha inda Allah ina son birraha birru din nan da Allah ya fara ina so in same ta da kuma ajiyarta a gurin Allah madaukakin sarki kwatantawa za ka yi misali da za mu iya ganewa wata budurwa kake mutuwar su sai aka ce sadakin ta sai ka ba da dubu ɗari biyar wallahi in dai yana da shi zai bayar to yanzu sai aka ce ma aljanna ce amma sadakin ta abin da ka fito shine kawai misali sadakinta abin da ka fito shine hatta tufiqu mimma tuhibbu wata aljanna ce da Allah ya tana da amma sadakinta abin da ka fito kuma ba wannan sadakin ba a rufe shi ba har kiyama ta tashi yana shine hatta tufiqu mimma tuhibbuna shi za ku gace na wakar an ce a je a kawo taimako mutum zai na wakar je ɗebo komai na gidansa saboda wannan tunanin sai na Umar ya zo ya raba biyu saboda wannan tunanin shi shine wani ya je abokai sama ya je kawo rabin kwano na dabi ne saboda wannan shine abin da yake ne shine abin da ya fito a daidai lokacin ba shi da wani abu janar inda yana da sama da shi zai bayar saboda haka Abu Dalha ya taso ya ji ya zo ya ce wa inna sadaqatul lillah arju dirha wa zukhraha inda Allah ina son ta zama mun ajiya a gurin Allah fa za'aha ya rasulullahi haitu araka Allah yace ga nan kyauta sadaka ya bakin Allah ai amfani da ita duk abin da ya tantanta yana ɗaya daga cikin abin da ake so mutum zai bada sadaka ko zai ba da wani abu da yake so a taimaki addinin Allah wani lokacin ba sai kai sharadi ba ka ce ga in ka gamsu da wanda za ka ba wa ɗin ka ce duk abin da ya kama a yi kawai a yi wannan ya fi daidai ma saboda a lokacin watakila wani lokacin kai inda kai mai dukiyar ne shi kuma wancan yana da alaƙa da wanda za a ba wa ɗin ya fi ka gani cancantar zuwa da dawa da fiye da wani da ka hango yau za ga sai a sama ita inda ya fi cancanta kai kana tsammanin lada ba goma sai a baka inda za a baka lada hamsin ko ɗari to saboda haka to sai ya kawo yace ya rasulullah ayi abin da ya cancanta kawai ya kamata al'umma mu su koyi wannan cewa idan za ka yi wato ba da sadaka ko za ka yi ciyarwa ko za ka yi wani aikin Allah ka bayar ka ce ayi amfani da ita inda ya kamata wani lokacin za ga idan ka kawo dukiyar watakila ba fetur muke bukata ba kwan mu nemi to kuma kayi mana tubaciya ka ce sai fetur mu kuma ba ma bukatar fetur amma idan ka bada dama to za mu yi abin da ya kamata shikenan wannan ya fi kai tsaye kuma wani abu ba zai ɗarsa a dukiyar wani ba to sai ce a sanya ta inda ya cancanta wannan kuma yana janyowa ya dace in duk wanda ya ba haka ya gamsu da kai ya gamsu amma wanda zai zo ya rika bibiyar ka to bai yadda da kai ba ko shakka babu bai yadda da kai bai yana tunanin kai kanka amana kai akwai to gaskiya to sai yake cewa qala yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakhin zalika malu rabi' bakhin kamar ka ce madalla eh kalma ce ta ban mamaki madalla zalika malu rabi' annabi yace madalla wannan dukiya ce mai riba zalika malu rabi dukiya ce mai riba annabi ya maimaita wa qad sami'tu ma qul sai annabi yace amma fa na ji me kace wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin to annabi ya san dangin sa sai yace da shi abinda nake gani ina ganin ka je ka ba wa ɗan uwanka na jini domin suna cikin bukata faƙala abu ɗalha kaga wanda yana bugun kan waɗanda za ga zai fidda zaka ya rika tambaye ka cewa wato shin ɗana zan iya ba shi ko matata kaga wannan bugun kai ne cewa ban da shi domin ya zama ba mai dole ba za ka ba shi ba sam ko wani ya dabara ma ya ce to to sai a yi kamar da wasu na gaya muku wasu masu kuɗi suna sai ya gaya abokin da cewa to karshen disamban nan ba zan fita zakka yanzu ya yanka nawa ya shi goma sha biyu ne matan ba su nawa guda biyu to ba ni da idan ya bashi zai kai sai ya ce to kai yaushe za ka fitar da taki sai ya gaya ma to da watan fa yayi zai fara mata ni alhaji muna tuni ba lokaci yayi ji ma sai ka ba ƴaƴansa Allah kawai canza ake ka ba ƴaƴana in ba wa naka na'am a ai saboda rashin da ne nake faɗa a rashin da yanzu ba muka gama magana cewa wanda ya zama ba dole Allah za ka yi wayo kenan wayo za su yi wa Allah irin yadda Yahudawa suka yi ko yawwa bari a yi wa Allah wayo Allah ya ce kar a yi su rana asabar to sai su zo ranar ranar juma'a sai su zo ranar sai su tare gurin idan kibayen suka fito sai a musu tarko ba za dai a taba wai Allah aka yi wayo ba mu taba bai ran asabar din sai a dawo a kwata Allah za ka yi dabara shi sa malamai suka ce wato irin yadda suka mu'amalanci Allah sai su ma ya mu'amalance su haka cewa kaga can wato sai a ce buri yayi kama da mutum sai mai da su baralluka su ba mutane ba su kuma ko tunda ɗabi'ar da kuka mu'amalanci Allah kuma ba za a mai da ku wato gurarruka wanda za ku kama da mutane shi kenan to kaga sai annabi alaihi salatu wasallam yace fa qala abu dalha na'am mai ruwaya yace sai abu dalha yace if ali ya rasulullah ko kuma af'alu ko af'alu ya rasulullah to zan yi hakan ya ma'aikin Allah annabi ya ma'umari cewa je ka ba yan uwanka suna cikin kakani kai kar ka zama inuwar kadarku ba inuwa giginya ba ai giginya wani yana amfana inuwa giginya wani kaga ya ce na na nesa kaja amma inuwa kadar ko ba bai sha dan mugunta saboda ya ta kan gada ta kan ruwa ita ce inuwar inuwar da take sauka tsakiyar ruwa ita ce inuwar kadar kaga ba ni ja sai yan ruwa to kan mu ya zama inuwar kadar ko ba ma inuwar giginya ba sai yace to zan yi baka sama Abu Dalha fi a tsaribi Abu Dalha ya zo ya raba yan uwansa na jini wa bani ambi da ƴaƴan babbannin da dama duk suna cikin bukata kamar yadda aka faɗi wani mai kuɗi a garin nan cewa duk ƴan uwansa yana da wannan ɗabi'a kusan duk shekara ne ko duk wata akwai wanda aka yi albashi sannan akwai wanda kuma duk shekara ana ba su wani kuɗi maƙudai haka ake so haka ake so a ce ai wani dan familin wani ne amma dan familin wani ne ga nan ka ba fi jikin gani kuma ga kuɗi nan kamar su ambaliya Allah ya sauka to shine hadisi na gaba 583 an maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga maimuna matar annabi alaihi salatu wassalam so nam annaha ataqad walida ta yanta wata baiwata walidatan laha wata baiwata fa qala laha ta annabi yace da ita walau wasanti ba'da aqwaliki kana azamu wato li ajri li ajri yace dakin sadar shine walau wasanti dakin sadar da wannan abin da zaki bare shi kyauta zuwa ga wani sashi na ɗan uwan mahaifiyarki kana a'zama wato li ajri da sai ya zama larinki ya fi girma domin annabi ya san danginta cewa suna cikin bukata da kin kai musu ladanki sai an fulinka miki yanzu ba an baki lada amma ba kamar da a ce kin ba su ba kaga wannan hadisin ko shakka babu shi ba yana yana koyar da mu cewa yadda zaka taimaka wa ƴan uwanka na jini da Allah ya gaya mana a can suratul ma'arij wallazina hum fi amwalihim حق معلوم إيه للسائل والمحروم قد الله يتعاملوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم متخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ko kuma na dau ayar bakara da Allah yake yasalunaka ma za yunfiquna za ta hukutowa sai ce kul ma anfaqtum min khairin sai ce fa man falil walidaini والأقربي yace wani ya taba wani masaki wa ibn sabi wannan aya ta fito mata ku fassara hadisin ba ina tambaye ka dangane da abin da za su ciyar sai Allah madaukakin sarki yace kul ma anfaqtum min khairin yace falil walidayni wal aqrabi da abin da za ku ciyar na dukiya alkhairu shi ma anan yani almal in taraka khairan lil wasiya wa inna hubbil khair la shadid saboda haka duk dukiya ake nufi to sai yace wanda zaka ba wa iyaye da yan uwa na gini da marayu da miskinai da ƴaƴan tabarki tafi saboda haka kaga iyayenka idan ba su da mai kula da su ciyar da su ba wajibi ne a kanka wajibi ne sai an ciyar da su wannan ga lokacin da yayi na dauka za mu zo karshen babu mu zo sai mu tsaya akan hadisin Zainab saura minti biyu ka tsaya kan wannan hadisi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai wata tambaya da na gani a nan minti biyu wanda yake cewa ko tana da alaka da ba karatu to wannan dai ba ta da alaka da karatu amma dai tana da mahimmanci na ga wannan kuma tambayar kaga ta ta alwajiz inda alwajiz zamu yi gobe a cikin wasiyar wasiyar ummu iyal wannan guda goma da ce shine ya rubuto wasu gabobi fa inna tawatiran du'a malhabatu wa tanjisun nawmi magdabatun والاحتراس بماله والرعاية والرعاية لحكمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير abin da dai wato zan da ajiye ta anan amma dai abin da take nufi ba inna tawaturan juwa malhaba hauhawar wannan har dogon bayani muka yi akan akan ta karka sa mai dogon bayani amma dai zan faɗi ya gabar gobe zan na yi alkawari insha Allah za mu amsa ta a alwajin da shi za mu biya wato bari barin miji tana yi wa yadda wasiya ne cewa karki rika barin mijinki da yunwa domin barin yunwa haka kawai za ga albajiri cewa iya yunwa ba ta da hankali wani lokacin za ki ga mai gida yana faɗa wallahi yunwa yake ya dawo kin fara kawo wani excuse kale shi zaki akwai yanayin da da kin kalli miji kamata yake gane to sai yace malhabatin malhabatin shine harshen wuta wato hura mutum kamar za a samu devil tree incarnation da bature yake fada in in zai fada ɗaya zai mutu goma wallahi saboda yunwa eh wajen jisun naumi mazaba hana mutum bacci kuma fushi yake janyowa idan yazo yana jin za ga wasu wai ɗabi'a har yau ni fa ban gamsu da wannan abin da ake faɗa na cewa wai mutum yana bacci a take take za mu yi magana ni ba na san ni ban gamsu da wannan a'a lokacin da in na tashi bacci ne magana amma an kage magana da za ta hana ni bacci ba tsakani da Allah tunda dai ba nasi bane yace wurin za a yi bacci a tashi mutum haka wasu gidajen ake waje a tashi mutum wai tashi zaka tsara aure munafiki a tsakani da Allah akwai bawa nan da ya gaya mun yace wallahi biyin dare zai ta tashi ce ka ce munafikin Allah wai munafikin ba na Allah to kaga kuwa shi za inda ba ka son wannan ɗabi'ar tun wurka bala cewa inda matsala kar a gaya ma yanzu abin da da zaki ka dawo daga sallah asuba ka zauna in Allah ya daka kun rana ta yi ko ma me ya tafi sai ka kuma wani wacce amma kawai ku za mutum hawan jini tsakani da Allah saboda haka shi za muke faɗa zaman ta kewar gida fa ko kowa irin hoton sa yake kallowa karka aro na wani lifestyle din wani karka ara yawa kai kokari ka ga ya zaka zauna da naka in Allah ya da zamu dora ka ga yanzu ta da mu dogon bayani saboda dawa matsalar sai bayani ce ba za ta ara in sha Allah ba za mu manta ba sai mu amfani da ita gobe wannan shi magana da yake tana da muhimmanci amma ba ta shafi karatun mu yana magana akan dan Allah mutum ne bayan ya yi sallama wato yake yin wankan janaba sai ya fitsari a yayin da yake wanka kin zai ci gaba ne ko zai dawo daga farko mutum ne yake alwala ta taɓa ba ku wannan misali yana cikin alwala sai da ya zo shafar kai sai tuta ta zo masa kawai ya abarta sai ya sake ko dora zai ba shi ne na gaya muku wani dattijo ya taɓa mana muna karatun alali da muka zo wannan gabar sai na ga yana ta shi dariya na ce ya ce akara maka Allah na ce a alajin Allah sai ya ce Allah ya fi mana ya ce ya ce wallahi ba a wani ya ce ai a nan lokacin ta zo cikin ka kawai aiki ya ce ko a kafa cike wallahi ƙara zaɓar na ce to aballahu amma talafa dai wanda aka yi na da ya wuce amma daga yanzu da aka ji karatu to ba za a maimaita mu shi ne kawai saboda haka wannan shi ne shi ma wanda yake wankan janaba ya riga ya yi alwalarsa ta shiga bai gama ba kuma wannan abin ya zo ko shakka babu sai ya sako daga farko an gane ko Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yace mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu rufin binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu rufin guje mata waɗanda suka mana suna da addu'o'i na alheri suna da kowa ubangiji da sunayen su kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya zauna da ƙasar mu lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali idan masu shiriwa ne Allah ka shirya idan ba za su shiriwa Allah ka maganta mana suna roƙon ubangiji da suna kyakkyawa da kofin ta madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين wannan shi ne eh